أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بايحك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقايا قوة قوم شابيو هجر من الله صلى الله عليه وسلم دبو الإرد لريه أولد تلاتين دشيدا wanda yake daidai da shida ga watan goma ƙididdigar haihuwar isa tsamar alaihi salam tana da dubu biyu da goma sha biyar mun sake zama cikin wannan masallaci na kofar arewa don ci gaba da karatu a cikin littafin mukhtasarul akhdari fil ibadati ala madhhabil imam malik muna kuma karatu a cikin babu sahawi sati biyu da ya gabata mun zo har inda malam ke gaya mana cewa wa man da fa'al mashiya baina yadayhi aw sajada ala shiqqi jabahatihi أو سجد على طية أو طيتين من إمامته فلا شيء عليه سنتي ولا شيء عليه في غلبة القيء والقلس في الصلاة ina ji mai magana shi ma akan galabatul qai'i ko linjayar amai da magwas a sallah ina ji mai magana akan su inda zan fara karatu shine inda malam yake cewa wa sahwul ma'mumi يحمله الإمام إلا أن يكون من نقص الفريضة ما لك وسهو المأموم ربك نور مامو إذا مامو يبتع أسلا سيك يحمله الإمام والإمام زي دوكي ونرفك نور إلا أن يكون من نقص الفريضة سيدي إن ربك نور تاكسن شيء أتوي فريلاني amma in ba tauye farilla ba ce to duk rafkanuwar da mamu ya yi tare da liman liman ya ɗauki wannan rafkanuwar baya buƙatar ya sujada kabli baya buƙatar ya sujada ba'adi a baya an ƙare sallah masalan an yi raka'a guda biyu bus al'adar sallah zama za a yi zaman tahiya liman ya zauna zaman tahiya mamu sai ya miƙe sai da ya je tsaye kawai ya ga ai liman da sauran mutanen masallaci duk a zaune suke sai ya dawo ya zauna yanzu ka ga mamu ne mai rafkano a nan liman da sauran mutane sallarsu suna da lafiya kalau to a nan gurin wannan limamin baya bukatar a bayan ya yi sallama ya yi sujada kabli ko ya yi sujada ba'adi sharaɗin a ce tare za su yi sallama da limami kenan ina yake ta to wa sahul ma'amumi rafkanuwar mamu ya hamiluhul imam liman yana ɗauke wannan rafkanuwar kowace irin rafkanuwa ce ka tauye farilla sunna ne mustahabbi ne ka tauye ka ƙara ne ka rage in dai abun bai shafi farillolin sallah ba to liman ka ci alfarmashi illa an ya kuna sai dai in ya kasance min na ƙasil farida daga tauye farilla ne wannan ba makawa kuma sai ka kawo wannan farilla ɗin wataƙil a raka'a ta uku za a tafi sai kai kuma baka yi ruku'u ba kawai da ka ɗago ya ga liman yana ƙoƙarin ya yi ruku'u ta raka'a ta hudu a ga ta uku baka yi ruku'u ba baka je sujada ba baka yi sujada ta biyu ba baka dago an yi karatun fatiha da kai ba can kana tunani sai ya gadi man zai tafi ruku'u na raka'a ta gaba to anan gurin in ka bi liman kuka wannan ruku'u wancan raka'a liman ba zai dauke maka ita ba wannan dole sai ka da kuma ka gyara sallar ka a bayan sallamar limami saboda ta hada da ruku'u dagowa daga ruku'u sujada dagowa daga sujada wata sujada dagowa daga da wajen farilla guda shida wannan liman hima aikin ya fi karfin shi da haka sai ka za gyara kanka da kanka sai ya ce to kuma ga wasu matsaloli ya ce wa'iza sahal ma'amum idan mamu ya rafanuwa auna asa ko ya yi gyangyaɗi a sallah au zuhima anin ruku'i ko aka takure shi a wajen ruku'u an zo za tafi ruku'u saboda masallacin ya cika tam ya yi ƙoƙari ya tafi ruku'u ko ya ji gaba ɗaya an matsa shi yana tsororo a tsaye ya kasa tankwara ya ruku'u saboda cikowa da take cikin sahu mala ya ce wa huwa fi ghairil ula amma fa wannan in ba a raka'ar farko bane zai ba su hukunci amma hukuncin banda in a raka'ar farko ne ko dai ma mu ya rafkanuwa ko ya yi gyangyaɗi ko aka takure shi bai samu damar ruku'u ba sai ce fa in tsama'a ko tsami'a fi idrakil imami in ya sa rai zai riski liman qabla raf'ihi min as-sajdati thaniya kafin limamin ya dago daga sujada ta biyu raka'a wa lahiqahu mala yace to wannan mamun sai yayi ruku'u ya kuma riski limamin nasa in dai yana da yakinin zai taso zai same shi kafin ya taso daga raka'a ta sujada ta biyu abin da yake faruwa shine za a tafi ruku'u a raka'a ta biyu kai kuma kawai kana cikin sallah kawai ka dauke wuta ka tafi tunanin wani al'amarinka liman yayi ruku'u ya dago yana kokarin dora gohi a sujada farko sai ka tunani fa yanzu ko ruku'u ma ban yi ba watakila tunani zo maka cewa to tunda liman yana tasbihi guda bakwai a sujada shi a ruku'un sai yana bakwai ne bara in yi uku uku ko in yi guda biyu biyu da aka yi gaca to yanzu kafin ya yi sujada ta farko ya ɗago ya yi sujada ta biyu ya ɗago ina ga zan iya yin ruku'u in sami limami da aka yi ne mala ya ce anan sai ka tsuguna ka yi ruku'u ka ɗago ka tafi ka yi sujada farko ka ɗago ka koma ya kuyi ta biyu liman yana sujada ta biyu bai ɗago bai ka same shi a daidai wannan gurin in za ka samu wannan to sallar ka tana nan lafiya kalau shine ma'anar da yake nufi wa idan sahal ma'amum idan mamu ya rafkanuwa au na'asa ko yayi gengedi au zuhima anir ruku'i ko aka makure shi wajen ruku'u wa huwa fi ghairi ula amma abun ba a raka'ar farko bane ita raka'ar farko hukuncin ta daban zamu ji hukuncin insha Allah fa in tama'a fa in tami'a in ya sa rai fi idrakil imam wajen haduwa da liman qabla raf'ihi min as-sajdati ath-thaniya kafin dagowarsa daga sujada ta biyu raka'a wa lahiqahu mala yace yayi ruku'un ya riski limamin sa cikin sujada ina ji ba mu da matsala a wannan ko in dai kana da yakinin zaka same shi kafin ya dago daga sujada ta biyu to zaka yi ruku'u kai sauran ayyuka sai ku je ku haɗu liman a sujada ta biyu ku dago zuwa raka'a ta gaba tare da limamin ka sai yake cewa wa in lam yatma in ko bai sa ran samun limamin shi ba taraka ruku'a sai malam ya ce a take zai bar ruku'u wa tabi'a imamahu ya bi limamin shi wa qada raka'atan fi mawdi'iha sai kuma ya rama raka'a a gurbin shi a gurbinta ba'ada salami imamihi a bayan limamin sa yayi sallama kamar da kulli ko wanda ya yi sarafanwa a sallah ko ya yi gyangyaɗi ko akwa makurihi bai samu damar ruku'u ba muƙaddara a raka'a ta biyu ce ko a raka'a ta uku ko a raka'a ta hudu duk hukuncin zai yi daidai in a raka'a ta farko ce in ka jefar da ita ka jefar da sallah ya sa ma ce maka banda raka'a ta farko da haka to a raka'a ta biyu aka makure ka sai da aka yi ruku'u aka dago mutane tunda sun tafi sujada yanzu zaka je ka dan samu space ko tunda ka samu space kana da damar da zaka yi ruku'u ka dago shine malaikata in kana da yaƙini za ku haɗu da liman a sujada ta biyu to kai sujada ta biyu wani a fili yake ko yanzu bacin kayi ruku'un ka samu rafkanuwar sai kai hakikan cewa tabbas duk yadda zan yi gaggawar ruku'u da ɗagowa in yi gaggawar sujada in ɗago tabbas liman ya ɗago daga sujada ta biyu kafin in je sujada ta biyu to ya za a yi kuma tare kuke sallah da liman sai ma da ya ce kwacokan wannan raka'ar ka haƙura da ita sai ya zama to yanzu kana da raka'a ɗaya amma babu ta biyu za ka yi ta uku ka yi ta hudu he bayan liman ya yi sallama kenan za ka dawo ka yi me karama raka'a ta karama me karama raka'a ta biyu da haka kenan ita ce a tsakiyar sallah amma kuma ba ta nan sai bayan liman ya yi sallama za ka rama ta amma menene ka'ida wajen rama ta shine iya riskan limami kafin ya ƙare sujada ta ƙarhe ita ce sujada ta biyu inda za ka same shi a nan sallar ka tana nan lafiya kalau ba jefar da raka'a in ba za ka same shi a nan ba za ka je bar raka'a ya fito fili ko sai mun yi da kwatance mu samu liman da mamun shi inda mala za dan tahi tsaye muga mala kai mata shi tsaye yi masa limanci muƙaddara malam shine liman ko yanzu a raka'a ta biyu yake irku'u kai tsaya yawwa dago daga ruku'u je ka sujadaka yanzu kaga shi ga mamu yana bin shi liman yayi ruku'u a'a ita man ka sujada ya yi ruku'u ya dago ya yi sujada amma mamunsa bai san me ake ciki ba watakil ko gyangyaɗe yake watakil ko mantawa ya yi sallah yake watakil an makure shi ne bai samu damar ruku'u ba jiya wadda ya sai ya ga liman a cikin sujada ta farko sai yake tsammanin ai kafin liman ya dago daga wannan sujadar ya koma ta biyu zai same shi imana ruku'u to yawwa sake dagawa kai kuma daga daga sujadar ka je ka sujada ta biyu ai ci gaba za ka yi malama tsaya ba za ka yi daga yawwa to sake komawa in dai yana da yakinin za su haɗu a haka yanzu ka galima yana sujada ta biyu ya yi ayyukan sallarsa ya same shi cikin sujada ta biyu in dai yana yakini za su haɗu a nan gurin to baya buƙatar jefar da raka'a a'a mala haka ya kuma da ka daga ya haka yanzu liman ya ka daga hikinin ku ci gaba da sallah ku lafiya kalau wannan raka'ar ba ta buƙatar a jefar da ita in dai yana da yakin a wannan sujada ta biyu zai same shi kaga lokacin da kai ruku'u ka dago duk bai dago daga sujada ta farko ba lokacin da kake kokarin tafiya sujada ta biyu lokacin kake kokarin dagwa daga farko wata kil ko da karshen sujada ta biyu ne za ku haɗu to anan halin ba buƙatar jefar da sallah in kuma ka tabbatar zama baka hango lima ba sai da dago daga sujada ta biyu sannan ka ankara ma sallah kuke tare da shi kaga kafin kai ruku'u kai sujada wannan zancen ka sami bai taso ba da haka wannan raka'ar yake haƙura kamar bata cikin sallarka inda yake cewa wa illam yatama idan bai sa buri ba ko bai sa bare wajen riskar liman da raka'ar ruku'a sai ya bar ruku'un wa tabi'a imamahu ya bi limamin shi wa qada raka'atan fi mawdi'iha sai ya rama raka'a a bugun wanda ya jefar amma ina zai rama ta shine yace ba'a da salami imamihi a bayan limamin sai yayi sallama da haka da za a riski liman da za a rama ina gaba da matsala da ita insha Allah ko na'am sai ya ce to wa in saha ani sujudi in kuma mamun ya yi rafkanuwa ne a wajen sujada yanzu wani a wajen ruku'u muka misalta ko to idan a wajen sujada ne ya samu matsala din au zuhima ko aka takure shi au na'asa ko yayi gengede hatta qama imamu ila raka'atin ukhra har sai da liman ya miƙe zuwa raka'a ta gaba sajada malam ya ce to shi wannan mamun sai ya yi sajadodin shi in tsama'a fi idrakil imami in ya sa rai zai riski limamin shi ƙablar ruku'i kafin ya yi ruku'un raka'a ta gaba wa illa shi ma idan bai sa barai wajen riskan limamin shi tarakahu sai ya bar wannan sujadar وتبع الإمام يبل إمامي وقضى ركعة أخرى أيضا سي ساكي رام وتركعة تدبا هرويو shi ma yanzu abin da liman yake so ya gaya maka shine in dai za ku haɗu da liman a cikin raka'ar da yake aiki kafin ya ƙare ta to sallah tana nan ba buƙatar jefar da ita ita yanzu ka aka siffanta sallah lokacin da aka ɗago daga sujada ta biyu raka'a ta ƙare in ana rijista ba sallah in dai an dago daga ruku'u to wani raka'a ta kubce maka da haka kenan yanzu idan ka zo masallaci ka kabbarta sallah za ka kabbarta sallah liman ya dago daga ruku'u wani raka'a ta barka ko da haka to sai aka tsere maka a sujada ta raka'ar farko kafin ka dago shi kuma liman har yayi ruku'u ya dago wani raka'ar ta biyu kenan ta barka ko da ka samu nan ta farko sai ma ce to tunda waccan kayan rafkanwa ita za ka bari sai ka zo ku jona da liman a wannan wadda zai wa ruku'u wata ya zama ta wata ce za ka jefar in kuma kana da yakinin za ka yi sajadodinka ka koma ka samu liman yana karatun fatiha ko yana karatun sura ko daidai lokacin da zai ruku'u to sai kai wannan sajadodin ka koma ka bi liman ku yi ruku'u kuma sallar ka tana nan lafiya ka sai ma da yake cewa wa haifu qadar raka'ata fala sujuda alaihi illa an yakuna shakan fi ruku'i aw sujudi mala yace kuma a duk lokacin da mutum ya maimaita raka'a ko ya maimaita sujada to wannan ba a lokacin da mutum ya maimaita raka'a kai yake cewa ba sujada kabli ba sujada ba a akan shi har sai idan shakku yake a wajen ruku'un ko a wajen sujadar na riski liman ko ba riske shi ba da haka kenan ya samu raka'ar ko bai same ta ba a dalilin haka sai ya jefar da ita saboda shakku da ya shigo masa da aka to wannan in ya zo daga baya maimaita wata raka'a akwai yiwuwar kenan ya yi sallah raka'a biyar ko ya yi sallah raka'a hudu in wace ya sami liman to anan ne yake da buƙatar sujada qabli ko yake da sujada ba'adi har yanzu da kulli ko ya fito fili in ya fito fili sai wani ya gwada mana na gaskiya bai fito ba ko tun daga farkon rafkanu a wajen ruku'u ko a wajen sujada tun daga wajen ruku'u alhamdulillah malam ku ba mu sahu guda ne makarantar yau ko mala har da kai za ka yi neman shi gashi malam ku kuma na su sahu a bayan shi ya zai don hukumu muka ɗauka shi ne ce mana idan liman ya yi rafkanuwa imamu ya rafkanuwa ko aka takure ko ya yi ita ce matsalar da muke tattauna ko yanzu kun yi raka'a ta farko a raka'a ta biyu aiki yanzu ku biyu za ku rubutu tare da ku suka bar sallah noman tare da liman malam kai ne za ka yi rafin ruwa duk da tara kuma ku ku je ku ke musu magana Allah ba ka wanda sai Allah ba ka mai ko sai Allah yanzu kaga sun je sujada duka malam bai ruku ba ko yanzu ku sai aka sai mun sake muku magana a nan gurin da hema da yake cewa to idan wannan wanda ya rafin ruwar yana da yaƙini zai samu waɗannan masu sallah kafin su yi sujada ta biyu sai yake cewa to anan sai ya ruku mala ibn ruku ka ga mun su dago daga sujada ta farko ba ko dago daga ruku sun ba su dago daga raka'a sujada ta farko ba da wasu sujada ta farko ko kuma ku daga yawa ku sai kowa sai aiki yake yanzu ka ga sun dago daga sujada ta farko amma shi kuma yana sujada ta farko ko sun koma sujada ta biyu kuma daga ya daga ko yanzu suna sujada ta biyu nan inda yake da yakinin zai same su yi sujada yanzu wanda raka a sallar sallah na lafiya kalau da haka malam tago ka ga zaman tafiya ba kai tun da raka ta biyu da amma na tago tare da su yanzu aka yi wannan raka a tana lafiya kalau ita ce wanda yake cewa in yana da sankirin cewa zai samu liman kafin ya dago daga sujada ta biyu to sai ya yi rukunsa ya dago daga rukun ya yi sujada ta farko ya dago daga sujada ta farko su haɗu da liman din a cikin sujada ta biyu in yayi wannan liman yana cewa assalamu alaikum assalamu alaikum sallar sanar ta karu ba sujada ta ni ba sujada ba ya zo fahimci wannan siffar siffar ta biyu guda ce kuma mai tsile da kuka yi da farko sai ban da kai na
سمع الله لمن حمده الله
na kuɗa kuɗi yanzu bai rage musu jira ɗaya ko shi ko malam bai rukuku ba da haka yanzu malam ne yake da yakinin cewa da ko ya taho rukuku ya ɗago daga rukuku ya yi sujada ta farko kafin ya ɗago sun ɗago sun miƙe kaga maganar raka'a ta biyu ta ƙare kenan sai ma da yake cewa a daidai nan idan ya sa ran cewa tabbas ba zai samu liman ba sai jefar da me sai jefar da wannan raka'a ita ta sujada ta biyu tun da ya jefar da ita me zai ta hukawa sujada ta karfi yanzu ka zama da rukuku bai da dabuwa daga rukuku bai da sujada ko don gaba masallaci ka samu liman a sujada ta biyu wannan raka'a ka same ta ko baka same ta ba da aka yanzu wannan shine hukuncin wannan wanda yake masu hukuncin da aka yi malar raka'a matsayin mai bai same ta ba da aka yi kuma hukunci zama ciki yau yanzu ka kai shi malam yana da raka'a ta farko su wannan suna a raka'a ta biyu lokacin da sai raka'a ta uku shi biyu gare ni lokacin da sai raka'a ta hudu uku gare ni ko sai da mai ce mana assalamu alaikum assalamu alaikum ko wannan tunda ya je fada raka'a daya zai to da ka ci kota yana da ita to tun da ya dawo da wannan rakar a nan baya buƙatar sujada kabli baya buƙatar sujada ba ba zai ce ba tun da na je fadda wancan raka'a ta biyu tare da liman to na kare sallah yana sujada kabli ko yana sujada ba yana sallama ya ce wannan ba matsala ba sujada kabli ba sujada ba kafin mu gwada da sujada he dai kare yake cewa he dai idan shakku yake a wajen samun ruku ko a wajen samun sujada ina yake cewa to annabi zai me zai sujada kabli ko zai sujada ba a ina ne za a samu shakku a wajen samun ruku ko wajen samun sujada imamu sake kwatanta ku tashi ku da kuke wanda dai sufar mu mai jinta ko da wanda zai samu ruku a wannan sallar ba bukatar kabli da ba'di ko ba bukatar ramuwa dole zai rama da mun fahimta ko yanzu malam ku yi sallah da kuke kai ne dan karatu har yanzu na'am الله الله
yanzu kaga suna sujada ta farko nan sai yake da shakku zai iya samun sa cikin ruku'u a cikin sujada ta biyu ko ba zai iya samun shi ba yanzu ya rabu a hankalin sa bai yanke ba tabbas zai same shi ko tabbas ba zai same shi ba sai ya ce da raka yanzu kaga babu tabbaci zai samu ko ba zai samu ba tunda akwai shakku na zai samu ruku'u zai samu sujada ta biyu ko ba zai samu ba amma yanke hukunci a yace ta to ko ya ramo raka'a ba an yi sallah yana mata ne yana da bukatar sujada ba saboda nan babu yakini cewa zai samu liman kafin ta biyu ko ba zai same ba amma ya je ko kuma misali yanzu ta ko ko zai gwada ta wani hudu siffa ta biyu daga ko kuma ku je ta sujada ta farko dago ku je sujada ta biyu to ku dago ta je ka kai kuma to lokacin da ya tafi ta biyu su kuma suna kokarin dagowa sai yake da shakku anya lokacin da gobin sai je sun dauko ko ba su dauko ba kaga idan kenan ya tabbata ba su dauko ba je ya samu wannan ruku ya samu wannan sallar ko idan ya tabbata bai je ba suka dauko bai samu wannan raka ba sai ka san ki hukunci na same ni a sandala ta biyu ko ban same ni ba dan ya zama to sallar sa hankalin sa ya kwanta sai ya hakura ya je har da raka mala annabi ka dauko sai hakura ya je har da raka in reality kaga ya samu sallar amma shakku ya nemo masa ya samu ko bai samu ba sai haƙura ya jefar da ita ya haƙura ya jefar da ita bayan sallama zai yi zai ƙaro raka'a guda ɗaya ko da haka idan ya ƙaro raka'a guda ɗaya sallarsa ta zama raka'a biyar mana da raka'a hudu kenan da haka to dalilin wannan sallar za ta iya zama raka'a biyar ko za ta iya zama raka'a guda hudu nan da yake da buƙatar sujada kabli ko yake da buƙatar sujada ba ana yi guda uku ana da matsala ko ina kyautu da ta insha Allah ne wanda za a za a tabbatar an samu sallah a sami a tattara da mun fahimce ta ko wanda za a rama raka mun fahimce ta rikicin a wanda za a wasu dala ka mun ko ba ne ko idan ta kowa ita bace ba ko ita ma fahimce ta ana da ba ne ke da kwarar da zai ce eh ko a'a ni bukata da ko ana wata sai ake an mutum ji ban gaba da zai bukata muna da karatu guda uku ne a liƙe da riga mu dubu ko ne ya zama to ka samu sallar ka daidai da daidai ko ya zama to za ka je fadda raka ko ya zama to ka je fadda raka amma kana shakku ka same ta ko baka same ta ba in ka haƙura da ita ne kake da bukatar sujada kabli ko kake da bukatar sujada ba amma da gani su sujada da zaka yi sujada ba ke zaka wanda ita ce dangane da matsalar su mu je ga matsalar sujada wannan ko kuna da magana a ba matsala ai zama bangaren ajin ko shi kenan na to mana mu je ko ba ne ta sake kuna da mana sujada ba yanzu ka yi maka ko da ko yanzu bukatar an yi raka a jirgi ko an yi raka a jirgi su waɗannan sun yi tafiya ta yi wani ya yi zaman duniya ta farko ya ɗago su jira ta farko ya ɗago su jira ta bi ta rage masa kawai ya wuce gebe ko su jira ta bi ta masa kawai ya ke tunanin yanzu ya zai yi lissafi ya za a yi kaza ya za a yi kaza ko tunanin sai ya fita su kuma har sun sun yi sujada ta biyu sun dago zuwa raka'a ta karshen sallar su kai da wanda ya gama karatun fatiha ba ruku zai yi ba sai ma da dago tuna ta bai sujada ba ni ne kita to in yana da yakinin zai yi wannan sujada ya dago su yi ruku tare to sai yi sujada ta yanzu ma da ya dabba zai ruku da kuma sujada ta ko kuma bai ruku yanzu ka gani yana soke da sadaka ne amma su sun yi karatun fatiha sun yi rubu sai ka zaɓi yana da yakin zai same su kafin su dago da barko da mutane ya su jira mai rage mishi dago ba ko to ta su yi rubu yanzu ka ga ya same su su dago da barko in yana da yakin zai same su a wannan halin to sai ya yi sujada ya dago su yi rubu tare sannan su fara da lafiya mun fahimci wannan sake bibiya malaman sarki na siffa ta biyu kuma shi yanzu bai su jira ta biyu ba su kuma sun yi ruku yanzu har sun yi tasbihi na farko sun yi tasbihi na biyu mai rage musu tasbihi na uku kawai su ɗauko sannan ne alkarhi bai su jira ba to sai kila kila in ya tafi su jira za su ɗauko daga wannan ruku to ma ina so ya masa already wannan sarka ta ga ta lalace da aka yi mace zai kokarin gyara ta ana da sai ke wannan ma za ta lalace to dan kare asara ta ji sai duk wannan ta lalace kawai sai mata ta dauka yuru kaga ba ta iya zai fadda raka amma wanda da mai yake ciki ya same ta da aka yi zai shuke yake kenan ina da yakinin zai same ni kafin ya yi rukuku ya dauko to zai yi sujada ta biyu ya taho su yi rukuku tare da liman in yana da yakinin ba zai same ba zai haƙura da sujada sau na raka a ta lalace sai ya taho haɗin liman wanda su ya fi ɗaga ku ci gaba da sallar ku tare wani ita ce da matsala ce to ita ma wannan wurin akwai kaga da zai tabbatar ya same ta ba problem ba su da kuma ba su da ba akwai da ya tabbatar ba zai same ta ba zai je fadda raka idan an yi sallama zai rama to ita ma akwai wanda kuma yake da shakkun ya samu neman a rufu ko bai same shi ba kuma dai kai zama tafiyarka yanzu sai yake tunanin cewa to an sai iya yin rufu su jira ta biyu ya da ya samu neman a wannan rufu inda kun rufu kai iya abin da za ka yi kawai iya abin da za ka yi abin da ka dama inda isa da za ka kawo zan samun shi to da kuma samun su rufu da saurin ka ko kuma ku daga yanzu ka ga rikicin anan gurin da yake shi wannan yana bukatar kowa shi wani na bukatar to idan sallah biki a cikin masallaci bai faɗi yanzu mutum zai faɗa shi tabbas na samu neman kai ya ɗauko ko ban samu neman ba ni da yake ta hera idan mutum shakku yake a wajen rukuku ko a wajen sujada na mala'auda ya sai fara shakku yanzu wannan raka'ar ya same ta ko bai samu neman ba kari an ce duk inda mutum ya shakku zai gina a kan yakini ko me yakinin bai same ta ba da haka still zai je kwanta ita amma ya kuma yi hukumu tare da nema da haka duk zo akwai ku yi mana sallama yanzu ka ga tun yana da shakku ya samu hukumu ya same ta ba neman ki sallama ba yanzu tun yana da shakku ya samu neman a hukumu ko bai same ki ba yanzu zai ci korar ka a ko zai ci korar ka a ni kara sun yi kausa yanzu ya yi sallama ko amma ya yi shakku ya saba neman auren ko bai sami ne ko dalilin wancan shakkun da ya anan da yake da ya bukatar yin sujada ne sujada ba ya zama na sujada ba yanzu kawai shakkun da ya yi da ya samu neman a rukuku ko bai same ni ba wanda ta da dama su jada mai su jada ba amma idan kai tsaye je fadda ije to idan ya ci ta ba su jada ba idan shakku ya ya samu ne ko bai samu bai je fa nan da yake da su jada ba wallahu a'lam ana kuma wannan shakkun ya janyo masa ba ne na tambaya ta gabar da idan ka tabbatar ka misali a step na uku da muka yi eh idan ka tabbatar misali ka manta Ina.
kawai ya riga ya ɗauko mm amma kake tsammanin ba za ka same shi ba mm amma kawai wannan sujjadar ɗaya da baka yi ba mm complete din da za ka yi ka ɗauko alhali shi kuma sai riga sun ɗauko daga farko mm
shi idan ka gama sallaka tana nan
yanzu ya kake da yaƙinin cewa ba za ka samu lim
ba za ka yi complete din ta ba.
ba za ka yi complete din taka Bayan da masu da kai ba ka yi sujjada ba ka yi tunda ka yi ka yi sujjada na su kuma har su zo na sai kake da yaƙinin kawai ba za ka same su ba a ruku'u har kuma ba za ka same da haka wani sujada za ka rabu da ita kai ka koma kwaɗi da shi a ruku'u
da shi da yake cewa in kuma Ah, hakan kai ka same shi a ba in kuma misali yin ka yi mm kawai za ci ba Kai za ka same sujjadojin shi ba ka same shi ba.
kawai ni akwai zaurin sujjada guda ɗaya da babba eh su kuma ga yasmin Eh.
nake ganin ni ba zan same shi a wannan rukun ba in yi sujjada ko kuma idan na ɗau kuma kawai ba zan same shi ba a hakan ba na jefar da wannan ko da ka jefar da ko da sujada na jefar da wannan sujjada Eh.
in na ɗauko kawai kafin na ɗauko ma ya ɗauko na yanzu wani advance case kenan kake kawo mana ba cikin case na mai ahalar yayi magana ko mun gamsu da wannan baya cikin case na mai ahalar ya kawo mana na'am yanzu to ko ka je ka sake wannan sujadar a matsayin ta lalace sannan wannan da ka dago sun sake ruku'u ita ma ta lalace da haka yanzu a tsakiya baka da rako'i guda sun rako'i guda nawa baka da rako'i guda biyu kai ka ci gaba da dungura ta da lima a tsakiya zaka ramu rako'i guda biyu shi abin da yake so ya gaya maka logic din sahi ne in dai har liman ya dago daga raka'a ta gaba to wannan ta lalace waccan ta lalace to maimakon ka yi biyu babu to riski guda ɗaya da haka wannan ta bi ta farkon ita ce za ta fara lalace to yi sauri ka riski waccan ta biyu to kuma da kake da yakinin cewa ba za ka samu liman ba kafin ya dago daga wancan ruku'un to already fa wannan ta lalace in dai kana da yakinin ba za ka sami shi ba kafin ya dago daga ruku'u to already wannan din ma ta lalace da haka yanzu ko ka tafi sujjada ya dago still wannan a lalace take da haka yanzu ka ga wannan ta biyun babu ta uku ma riga dago daga ruku'u baka same shi ba ita ma ta lalace da haka baka da ta biyu baka da ta uku za ka samu kawai ta hudu ne da liman za ka kenan kun kabbarta sallah da liman zai yi sallama amma kana da raka'a ta farko kana da raka'a ta hudu baka da ta biyu baka da ta uku he bayan sallama za ka rama ta biyu ka rama ta uku wallahu alam awa wannan ita ma in dai haka ne ka yi ta to ba ta buƙatar ba'adi ba ta buƙatar ƙabli saboda shakku bai zo maka ba ai duka akan yaƙini kai ta farko na da yaƙin ban same ta ba ta biyu ana da yaƙinin ban same ta ba ta uku ta biyu ban same ta ba ta uku ban same ta ba ba buƙatar me su jira ba'adi abin da zai sa ka ba'adi na samu ko ban samu ba sai na haƙura da ita wannan ita ce kawai zai sa ka kai sujada ba'adi a bayan ka ci ko sallarka wallahu ta'ala alam na'am Eh. Mareka.
ya yi kiriya da jawabi Kaga ai dai da aka yi kida dai ɗaya in ya juyo kenan ko ko dai liman hakura da zuwa Kano ko kai ka hakura da zuwa Gumel. In ba ka wani liba ba za ku haɗu ba.
kiriya da ansa su da aka bani Na. Allah ya sa mu dace. Wani abi ne ki? Allah ya sa mu dace. Ko mu sake nana tahi. sai ya gama ta gaba yake malai yake cewa man ja'atu malan kaga kuma kada Allah ya sa mu kwatanta da kabe kabi mu da kyamara ta haka yanzu kaga mana ta bayani ita kyamara ta kada aji okay Allah sarki ya kamata a ce kuma ita ce ta dauki hoton duk abin da muke kwatanta ko subhanallah wa man ja'athu hayyatun malai yace wanda yake sallah sai maciji ya zo mashi kana sallah kawai sai kububuwa ta taso kakakakakaka gaba ɗayanta kuma kai ma malam isa ba ko sannan kuma kai ma malam isa ba au akarabun ko kuma kunama faqatalaha sai mutum yayi karfin hali ya kashe macijin ko ya kashe kunamar fala sha'a alaihi ita wannan hima babu komai a kan shi wannan ayyuka ne wanda ba ayyukan cikin sallah ba kisan maciji da kisan kunama duk ba a cikin ayyukan sallah to amma kada mutum ya yi karfin hali ya ce ai tawakkaltu ala Allah la ilaha illa huwa ka fara addu'a sai ka higo da addu'o'in da ba muhallin su yake kuma ta killa tsana na tsohon an rasa ta ka tafi sujada kake tsamanin ko namar a wajen gohinka take ko ta wuce haka yi ka rasa nutsuwa a cikin sallah ka da haka abin da hima tsauki kawai tsaya ka kwantse ta ka ka tabbatar ta mutu in akwai ka ci gaba da sallarka shine malai ce falashi alaihi illa an ya kula fi'iluhu sai dai idan aikin mutum yayi tsawo a garin kashewar babubut babubut babubut ku yi nan ku yi nan sai da ka samu wajen minti hudu kafin ka kashe ta a ga ai aiki yayi tsawo da yawa da an ga kai ta kai hakuri ka sake sabuwar sallah ko kuma da kaba za ka buge kunama kar sai ta ga karkashin gado ka ce a'a nan ba saki da aka kaza ka bincike gado ka bincike katifa ka fasgo kaza sai da kaga tabbatar ka kamo ta ka kahe to yake hakura da sallar ka nan aiki ya tsawo amma idan Allah ya taimake ka ta taho kar sai ka mata kwas shikenan sai ka dore da sallar ka wannan kwas ɗaya ne ba abin da zai a cikin sallar ka sai ka ci gaba da sallah ina ma da ce illa an ya tsula fi'luhu sai dai idan aiki yayi yawa yayi tsawo aw yastadbir al-qiblata ko kuma mutum har ya riga ya juya wa al-qibla baya fa innahu yaqta'u to a wannan halin kawai zai yanke sallah ta riga ta lalace ne wallahu ta'ala a'la to da zamu akan wani abin da yake na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abu Huraira ya rato hadisi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama annabi tsira da mutum su tabbata a gare shi amara bi qatlil aswadaini yayi umarni a kashe bakake guda biyu fi salati cikin sallah in dai kana sallah to manzon Allah ya maka umarnin kisan bakake guda biyu sai aka fassara maka al-aswad ne sai ya ce al-akrabu wal hayya maciya kunama da maciji in dai kana sallah kunama ta zo ko maciji ya zo umarni ne daga manzon Allah tsaya ka kashe su mai sharhin hadisin da na dauko sai yake cewa al-aswadaini abinda ake kira bakake guda biyu sai yake cewa itlaqul aswadaini sakin kalmomi guda biyu bakake guda biyu imma li taglibil hayyati alal aqrab ko da zamanto an rinjayar da maciji ne akan kunama duka sai aka ba su sunan bakake wannan laraba suna da wannan inda suka samu abubuwa guda biyu to ana rinjayar da ɗaya akan ɗaya in ɗaya fi shahara ko ɗaya fi sauki to ana rinjayar da su in ana magana akan kalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce wa fi zamanil umarani a zamanin umar guda biyu waye umar na farko na umar na farko shine umar dan khattabi waye umar na biyu na umar bin abdul aziz a idan aka ce umara ne a cikin sahabban a kalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufin sai na abubakar da ya sana umar sai na umar radiyallahu anhu sunan umar ya fi shahara a kalifanci sama da sunan abubakar ya shahara me akan kalifanci abubakar ya shekara biyu ne yana kalifanci umar ya shekara goma yana kalifanci sannan inda mulkin umar ya je mulkin sai na abubakar bai je shi ba kuma sannan furta sunan umar ya fi sauki akan furta sunan me furta sunan abubakar in ka ce za ka goye abubakar umar akan abubakar ka ce abubakarani sai ga sunan ya yi nauyi a baki ko balarabe din da yake sauki yake nema da haka maimakon ka ce abubakarani sai ga duka abin ya tafi wani ko ina cikin zancen kai ga ana jin daɗin zancen ka kana tafiya lokacin da ka baka ji abubakar ne an ji bakin ka ya dan yi nauyi kafin ya wuce sai suka zaɓi cewa umara ne ya fi sauƙi da aka ana nufin abubakar da umar al'aswadani abinci baki guda biyu wani ake nufi a a za mu ci in ana ba ana ne gaba ɗaya balarabe ya janye ya cinye bahaushe ko shi ruwa aka matso ma ruwa a famfo haka kawai tsirara aka baka kake ce mashi bakin ruwa ko har a wajen balarabe haka sunan shi in dai ruwa ne kada ko daga rijiya ko daga famfo ba ka sa masa filebo ba ko wani faro-faro ko kaza shi ma sunansa bakin ruwa a gurin shi to he zaman to baka da komai komai mai dabino zo wuce ka zo ka sai dabino na naira goma da bakin ruwan ka fiya wuta a leda in aka ba ka ce me ya ci abinci a matsayin abinci sai ka ce al'aswadani ko al'aswadani bakake guda biyu ci bakin dabino ne da bakin ruwa da haka to kaga aka ce al'aswadani a nan gurin duk da ruwa fari ne amma me da ana ce masa baki to da aka ce baki a nan dabino aka rinjayar a ruwa aka rinjayar me akan dabino in aka ce alƙamara ne fa watanni guda biyu alƙamarani rana da wata ƙamarani ya fi sauƙi a kan shamsani za ka ji faɗar a baki a fi sauƙi amma aka ce kaga kamara ne kamar dai rana ta fi wata girma hasken rana ya fi hasken wata kaga kenan ba wai girma ba larabe yake duba ba a nan ne ya fi wani sauƙi wanda ya fi sauƙin faɗa to nan kansa ake dawowa a ciki wanda ke nuna maka kiya balarabe kamar ya fi ka kusa da fahimtar addini ko duk inda wahala take he gudun ta yake sai ya dawo wajen bangaren da yake da me da dan sauki sauki da aka yi mala yake cewa da aka ce manzo Allah ce a kashe bakake guda biyu yace kore ya zamanto kuna yi maciji aka rinjar akan kunama sai aka arawa kunama sunan me sunan maciji yace yasa manzo Allah ya kira su da sunan al-aswadaini yace ko kuma dalili na biyu maciji baki ne sannan kunamar madina baka ce tunda akwai yawan duwatsu to galibi inda duwatsu zaka tada duhu ya fi yawa da haka kenan kai tsaye dama kunamar baka ce macijin ma baka ne abinda dai ake nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana sallah yayi umarni a kashe maciji yayi umarni a kashe kunama qala shaykhul albani imam albani da zuka hadisi yace sahihun hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an aisha ta qalat ita kuma aisha ta rawaito wani hadisin take cewa ladaghatin nabi sallallahu alaihi wasallama aqrabun wa huwa fi salati wata kunama ta taba harbin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin sallah sai ta harbe shi fa qala la'ana Allahu al-aqrab Allah ya tsine wa kunama mata da'ul musalli wa ghairil musalli ba ta bare mai sallah da wanda baya sallah to kaga wannan ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sallah kunama ta harbe shi ya kamata kenan kai in kaga taka kai taka tsantsan yasa ma da rikita mun ka tsaya ka kashe ba matsala uqtuluha fil hilli wal haram sai manzo Allah yake cewa a garuruwan ku ne kuka ganta ko kuma iriyar haramin garin maka ne in kun samu kunama ku kashe babu laifin komai a kanku filhilli shine wajen da babu harami alharam shine inda Allah madaukakin sarki ya haramta a cire ciyawa a gurin saboda farmar ɗakin Allah madaukakin sarki mai girma inda ayyukan haji suke faduwa ciki kamar iriyar ɗakin Allah madaukakin sarki da iriyar arafa to a wannan gurin ko ciyawa idan mutum ya cire ba in kaga ciyawa ta fito ko tsidau ko ka ga dama ka taka ko ka kewaye mashi amma ba a tsinke shi in ka tsinke an ci taraka da aka yi cutar to kuma a gurin haihuwa ka kashe dabba a gina ka biya diyyarta sai manzo Allah yake cewa to in dai kunama ce a gurin ne ko ba a gurin bane ku kashe ta babu laifi sai yake cewa fi zawaid an a cikin majma'u zawaid wa manba'ul fawaid sai yake cewa fi isnadihi al-hakam ibn abdul malik akwai wani mutum da ake kiran shi al-hakam ibn abdul malik wa huwa da'ifun amma shi gurgu ne a cikin hadisi in ya faɗo hadisin hadisi to yana sa hadisin yayi dingishi sai yake cewa lakin la yanfaridu bihi al-hakam sai dai hadisin ba hakan bane kadai rawaito hi fa qadarahu ibnu khuzaimah fi sahihihi an muhammad ibnu bashar an muhammad ibnu ja'far an shu'bata an qatada wa qala da ibnu khuzaimah ya rawaito hadisin yake cewa wa qala yake cewa rawahu tirmidhi min hadisi abi hurairah imam tirmidhi ya sake rawaito hadisin dai wannan na aisha din ta hanyar abu huraira wa qala hadithun hasan yake ta hadisi ne kyakkyawa wa fil babi an ibn abbas wa abi rafi'in a babin da ya rawaito maka cewa kunama ta ce ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallah a rawaito hadisin daga ibn abbas an rawaito kuma daga hadisin abu rafi qala shaykhul albani sahihun imam albani ya ce an hada hanyoyin hadisin yana zamantowa hadisi ne ingantacce wallahu ta'ala a'lam da haka da yake da abin da muke so mu karkare shine mu dawo kan maganar mai ahalan in dai kunama za ta iya cizon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah to kenan kai ba wani imani da zaka samu da cizon ka tunda kana da yakina za ta iya cizon ka to in ka ganta kashe ta in Allah ya taimake ka kwatse ta gama sallar ka lafiya kalau in aiki yayi yawa ka sake sabuwar sallah wani hinde fi maka sauki wallahu ta'ala a'lam Allah ya sa mu dace wa man shakka mala yake cewa wanda ya shakku hal huwa fil wutri a cikin wutri yake aw fi thaniyati shafi'i ko kuma a raka'a ta biyu yake ta shafa'i ja'alaha thaniyati shafi'i to sai ya mai girba wannan raka'ar ta zamanto ta biyu ce a matsayin sa tana ta biyu na shafa'in sa wa sajada ba'da salami yayi sujada ba'di thumma autara sannan yayi wutri ma'ana yanzu mutum ya yi sallar isha'i ba ana shafa'i da wuturi ba da yawa suna a cikin masallaci ko raka'a farko sabbi ta biyu kul ya ayyuhal kafiruna ta uku kuma kul huwallahu kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas to yana cikin sallah yayi kawai da ya gama karanta suratul fatiha sai shakku ya zo masa yanzu kul ya zan karanta kaga ta zama cikon shafa'i kenan ko ko kuma kul huwallahu zan karanta wuturi sai mutum yake shakku ya dan yi jim sai kasu tantancewa wutirin zai sanya ta ko shafa'in zai sanya ta sai mala ya ce hukuncinsa a nan shine zai maida ta ta dawo raka'a ta biyun me ta biyun shafa'i kai tsaye sai ya maida ta ita ce ta biyun shafa'i ita ce mafi sauki da haka sai ya karanta mata kulliya sai ya zauna ya zaman tahiya ya sake ta uku sai ya yi mata me sai ya mata matsayin wutiri to tun da ka mai da wancan ta biyun shafa'i akwai yiwuwar raka'a uku kai kuma akwai rukarwar raka'a bi kai to sai kai mata me sujada ba'adi ina ce wa man shakka wanda ya shakku hal huwa fil wutri a cikin wutri yake aw fi thaniyati shaf'i ko kuma raka'a ta biyu ce ta shafa'i ja'alaha thaniyata shaf'i malace sai man da ta a matsayin raka'a ta biyun shafa'i wa sajada ba'da salami yayi sujada ba'adi ya gama da matsalar shafa'i kenan ko thumma autara sannan sai sake miƙewa yayi wutrin shi wallahu ta'ala alam wa man takallama bayna shafi'i wal wutri wanda ya magana tsakanin shafa'i da wutri sahiyan da rabkanuwa ko da mantuwa fala shay'a alaihi wannan babu komai da ya gama shafa'insa assalamu alaikum assalamu alaikum da Allah ku bani ruwa mana sai tana cewa ai fa shafa'i saura wutri eh miƙe ci gaba da wutrin sa wannan baya buƙatar sujada qabli baya buƙatar sujada ba'di to in kana amidan in kuma da gangan fai ya san shafa'i ya kare ba wutri to akwai sujada qabli ko ba'di ya riga da ma ya sallama sai malai yake cewa kuriha makaruhi ne ba a so a yi magana tsakanin shafa'i da wuturi amma shafa'in ba zai ɓaci ba wuturin ba zai ɓaci ba malai ce wala shay'a alaihi amma babu komai a kan shi sai dai makaruhi ne ya rage wa darajar da ya kamata ya samu a tsammanin malam wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dace ina karatun yau yana dan kulli da yawa kamata ya mu bar shi haka ko Allah madaukakin sarki ya samu dace na na ya faru kana jin sallah ko ma ku sai da suka ta ya faru ya lokacin da mutum ya yi shakka da ya yi ba shi ko ba san ba mai eh da yawa sun kan da shi ko shi na'am malam kamar tsokaci yake mana za ga akwai lokacin da kuke bin limami sallah a zahiri sai ku ga kamar ba a yi rafkanuwa ba to amma shi liman ya samu wani guri da ya shakku da aka sai ya gina akan abin da yake yakininsa wannan shakkun da ya yi yana da buƙatar ya sujada mai sujada ba aji ko da ku a zahiri kun ga rafkanuwar ko ba ku ganta ba da haka lokacin da liman ya yi kabbara zai tafi sujada ba da karkace ni ban ga abin da ya faru a sallah ba kai tsamar ka ce bara da ke in ya gama na yi sallama ta a yi ka bin liman ku yi sujada ba adi ko ka bi ku yi sujada kabli matsawar ka da limamin ka ya san hukunce hukuncen sallah da haka ne malaka matsaukaci ne mana wannan shakkun a zuci yake zai iya samun liman zai iya samun mamu zai iya samun mai sallah hi kadai wallahu a'lam na'am na'am wa alaikum salam eh na eh sai tun fanka na insha Allah ba mu komai araka shi akwai da yawa ma da suke ganin cewa abin da ya fi dace shine a jinkirta wuturi har zuwa lokacin da mutum yake ganin zai iya tashi cikin dare wanda yake da yakinin ba zai iya yin wutar ba zai iya tahi bane cikin darhi da ake wa encouraging cewa yi wutarin sa a cikin masallaci kamar Abu Hurairah yake cewa usani khalili Allah ada asalasan yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce ni kar in bar abubuwa guda uku har in mutu daga cikin sai yace hine kar in kuskura in kwanta bacci sai nayi wutar saboda da rana ana ta hayaniyar ilimi hayaniyar neman abinci in dare tilis Abu Hurairah ya gaji da haka in yayi sallar isha ya kwanta to sai dai ba a hada asuba a sauran wata kisha to akan babur din shi da haka yi manzo Allah ce musu in kana son zaman lafiya karka kuskura kwanta bacci sai kai wuturi da haka idan mutum yana da yaqinin in ya kwanta bacci zai danne shi to sai yayi shafa'in sa yayi wuturin shi in yana da yaqinin bacci ba zai danne shi ba sai iya raka'a biyu in ya balka cikin dare ƙara biyu ya ƙara biyu sannan yayi wuturin shi wani ne fi dace masa kaga kenan dai har za a samu a ce har a kwanta a yi bacci kaga da canjin guri da magana da wane ne duk sun faɗo ciki wannan su a bisa fahimtar malikiya aƙallan abin da za a samu a sallar dare ne waɗannan guda ukun to in su za ka yi karka cira su da magana wallahu ta'ala alam in kuma kana tsammanin za ka iya ƙara wani abu ne ko kuma wani abu ya gitta bisa larura ko da bisa sani ba dai ya ɓata wallahu ta'ala alam Allah ya samu dace na'am idan za a yi amfani da hadisin da kuma ce a kashe bukatu ba na'am a samu wasu mukami da za a sa a gaban mutane saboda irin wannan na taɓa gani wannan irin wannan masallaci na hadiza Eh.
na gani man ran sallar juma'a na zuwa da takobi sai a jiya eh kenan ya yi amfani da wannan hadisi kenan wannan bidiyo ya ɗauka ya amfani da a ai wallahi ka kabar ya haɗe da kuma kamata ya ka tambaye me yasa kake ba da takobi masallaci wataƙil saboda boko haram yana cikin masallaci akwai wanda zai zo ya rukumi liman inda takobinka ka ga mutum ya iyo maka ca zai rukume ka yi ka cire cut sai ka ajiye ku ci gaba da sallah eh dan ana kisan mutane a masallaci watakila wannan bikihun ne yasa yake ba da takofinsa ko kuma watakila tsammani karkarnuka ko wasu abubuwa tsare an yayi ta takofin shi watakila ce hikima da tasa shi ya kamata dai a tambaya wallahu alam wani dai ya taba gaya min cewa dalilin da yasa a masallatan ƙauyuka ake ajiye sanda a wajen liman ko a saboda irin wannan matsala din in ka ga maciji ya taho ko kunama sai a kai ta da wannan sandar wani ya taba gaya min da ita ce hikimar da yasa ake ajiya a masallatan kauye ban sani ba ko har yanzu ana ajiya ko ba ajiya wallahu alam wa alaikum assalam eh eh a inda ka tsawaita sallar ce gaba ɗaya zaka jefar ba raka'ar ba ita ana jefar da raka'a ne kawai idan kana bin limami amma in kai dai kake bi kai zaka jefar da raka'a sai ka jefar har sallar gaba ɗaya na'am wa alaikum assalam eh eh eh mm. ƙwarai kwa shi ne dama karatun aiki inda wani murgularen dutse a gefen ka ko da wata sanda ko wani kulki ko wani abu akan gada ka farko shi duk wannan babu laifi abin da ake da bukata kar abin yayi tsawo kar ka juya wa alƙibla baya in Allah ya taimake ka cikin sakan talatin ko minti ɗaya ka kashe ta ka da ka ci gaba da sallar ka babu komai wa alaikum salam eh eh na akwai tufka da wara ko ko kuma akwai wasu matsaloli guda biyu kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun ga maciji kar ku yi kurajen kashe shi a ce ko masa kashe ko akwai kuma wannan ga an ce in ka ga maciji a sallah ka kashe shi ba matsala yana ji bacin karo shi wannan sallah kake ka ga macijin kai ya tun karo yanzu bana ji akwai kai da zaka tsaka masa ko kai ne kai ya tun karo kai yake nema wannan baya buƙatar ka masa kai kai kokari da kai da shi kowa ran ne kowa ran ne ko ran kowa ke nema da haka wanda Allah ba sa a nan gurin shine zai tsira da kai kai kokari ka kashe shi ko sallah take ba matsala ba za ka ce bara in yi sallama amma saka ke sannan kai hili ba zai baka wannan damar amma za kai ne a cikin gidanka kawai haka a buɗe ɗaki kawai a ga wani maciji aka yi ihu aka rufe ɗaki ba ruwansa da kowa ya ci gaba da kwanciyar shi aka sake buɗa aka dai aka ga shi yana kwanci yanzu kaga wannan macijin kamar hine yake da bukatar kawa kashi duk da an ganhi an yi ihu an zabura kafin ku ganhi ba ku san ma ku kwana sana'a gidan ba ko watan sana'a a gidan to waɗannan irin macijin su ne da ba a kashe ba ta so maka yayi ba a kwance yake a guri ɗaunin hine za ka umarni ya fita ka masa kayan da za ka mashi bawon Allah ka ganin gidan zaune muke da ƙananan yara ba za mu tsorata ba za mu iya sakewa kana gidanmu ba ka yi haƙuri ka fice ka sake jima ka masa ana sa masa ido ka sake jima ka masa sai ka kashe shi wannan ko aljani ne a jikinsa ba abin da zai maka in dai ka masa wannan kashen insha Allah ta'ala ya zo a cikin hadisul bukhari wani mutum mai kishi ya dawo daga yaki ne ko ya dawo daga farauta ne yana kokarin shiga gidansa kawai ya ga matarsa a guje kai ba dan kwali ta fito a yi miciji ne ya koro ta menene tana masa ishara cikin gida tana kokarin gudu yi kuma ransa ya ɓaci yana shiga gida sai ga ahe maciji ne ya taso matarsa a gaba ya zare takofinsa kawai ya sare ta ya sare macijin da shi da ya sare macijin da shi din ba a san wanda ya fara mutuwa ba yana sare macijin hima wani macijin daban ya sare shi da haka to wannan macijin da ya sare ne ya fara mutuwa ko shi ne ya fara mutuwa ba a sani ba bisa wannan ne manzon Allah ya umarni can an ga maciji a cikin gida kar a kashe shi har sai an masa umarni ko a masa kahe da ya fita wallahu ta'ala alam babu cin karo gaskiya tsakanin abin guda biyu kai ma akwai gunda za a ga cewa wannan kamata a yi masa kahe ko kamata a ɗauki mataki Allah ya sa mu dace na'am abin da muka fa na'am
lokacin da aka to shi a karatun da ya maciji da kunama amma duk abin da ka tabbata cutar da kai zai kuma za ka lahanta in ya cutar da kai ka ɗauki mataki ko
misali ka ga hangara sai ka jale da misali kana sallah mala ya kawo misali kai ka ga hangara ka ga hangara ta sauka akan goyon kan ka kare ta ta haifa maki ta zo ta zo akan bayan ka sai ka miƙa takalmi kwas ka bige ka bata ka bar takalmin akan ta babu laifi duk abin da ka tabbatar cutar da kai zai yi in ka ce ka kare sallah to ka ɗauki mataki a kansa ba matsala insha Allah akwai abin da kuma ko an baka damar ka kai ina ji bai ka fita da gudu kamar wale ce kana sallah ga kura a guje ka ga wani abu jefa karfin ka kuma gefe ka ɗauko dutse ko wani abu wanda ya kai da gaske Allah ya sa mu dace abin da muka faɗa daidai Allah mu ɗauke gidanka a gefen gari na'am akwai macijai ka ga ba kowa ba za ka yi wa shawara na macijin wanda ya ce na'am wanda zai zo kawai dama ka san kawai kai yake yi nema
kuma an ganin shi a gefen gari wani ba iri ba ne ba a ce ba da ƙarami ne ko Eh.
kai ka ce shi ba matsala ba sai ka mar wannan kashe ba a ya danganta faɗi da ka samu kanka a ciki haka na faɗa duka bayani na kai ne za ka auna halin da kake ciki wannan bauchi din yana da buƙatar ka ko yana da buƙatar matakin kai tsaye ne kai ne za ka auna haga mai dace da wani macijin da ya taso maka insha Allah wani yanzu na higo cikin gari Allah ya samu dace Allah dafa mana asiri wato duk lokacin da shari'a ta kawo hukunci ba ta nufi ta dabaibaye mutum fa ɗari bisa ɗari ya ta riƙe ka akan kaza dole mutum yana auna ya ga menene mafita a cikin hukuncin da shari'a ta bahi yasa aka ce shari'a musulunci ta dace da kowane lokaci ta dace da kowane zamani duk kowane irin lokaci ne matsala ta taso shari'a musulunci za ta yi daidai da wannan lokaci ya rage ka kuma a kwakwalwarka za ta yi saurin juyawa ta sama mafita hin abin da ya rage maka a gurinka kamar direba ne matsaloli za su faru iri ɗaya a mota a guri ɗaya da durobi biyu goma amma kowanne matakin da zai ɗauka a daidai lokacin iri daban-daban ne wani ya taka birki wani ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani ya saka masa tare ya ga inda za ta je ta ko kowa da irin matakin da zai ɗauka da haka ita ma shari'a haka ta kyale ka daidai lokacin da matsala ta taso kuma daidai lokacin da ka ɗauka mata mataki sai dai idan Allah ya taimake ka kullum tunanin ka irin na shari'a ne ka ɗauki matakin da ya dace da shari'a wallahu ta'ala alam alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أشهد أن